أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى مسلمي يومنا لهدي شابكوي قوة رمضان هجرة تمنزن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو دايدة تريه دا أربعين دا تايا وان دي دي دي دا قوما قوة بيار ميلادية حيوار النبي عيسى dan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya akan ayoyi na arba'in da hudu da biyar da muka karanta duk da yake ba mu yi dogon bayani ba a yau za mu tashi akan aya ta arba'in da uku zuwa aya ta arba'in da hudu a cikin suratu al'araf a shafi na ɗari da hamsin da shida muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar yanzu nan Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa nada ashabul jannati ashaban nar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الله يتي ونادى أصحاب الجنة أن الجنة سنكرا أصحاب النار متان ما أبو تاوتا muka ce nan mazi ne an kawo shi ana nufin zuwa gaba zai kasance domin kiyama bata tsayu ba an gane ko shine ake kira babun niyaba yana da fadi a cikin ilimin balaga a kawo wata kalima ta zamanto matsayin wata kalima malamai na ulumul qur'an suka tattauna anan nada nada ashabul jannati ashaban nar yan aljanna sun kira yan wuta sai suka ce sun shin wannan muqabala dukkan yan aljanna ne suka kirayi dukkan yan wuta ko ko sashen ‘yan aljanna ne ya kira dukkan ‘yan wuta, ko ko sashen ‘yan aljanna ne ya kira sashen ‘yan wuta. Wannan muƙabala dole sai ka karance shi ka duba cikin al'itƙan fi ulumil Qur'an da Imam Suyuti ya kawo anwa'ul muƙabala a cikin Al-Qur'ani. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إن الجنة سنكرا إن وتا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا hakika mun samu abin da Ubangijinmu ya yi muna alkawali cewa gaskiya ne, an gane ko, wato na an kad wajadna an suka ce ana iya ɗaukar ta matsayin tafsiriya za ta fassara ma'ana annida'u. Tunda sun kira su, menene tafsirin kiran da suka yi musu, an kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Waɗansu kuma daga cikin malaman lugha suka tafi cewa an wagga mukhaffafa ce min as-saqira wa damiruha damiru sha'ni kenan asalin yadda magana take annahu qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan kenan sai zaman to mukhaffafa ce min as-saqila tunda as-saqila anna mukhaffafa kuma an wadda ba ta da nauyi wannan bayani ne na lugha mun samu abinda Allah subhanahu wata'ala ya muna alqawali an gane ko abinda Allah subhanahu wata'ala ya musu alqawali cewa suna da alqawla da dama a wajen Allah Allah ya alƙawalin in an mutu za a tayar da su Allah ya musu alƙawalin za su samu ni'ima a lahira Allah ya musu alƙawalin za su samu kaza za su samu kaza to duka tun daga lokacin da rayuwarsu an gane ko wato aka zo gargara innal ladina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون daga lokacin da suka fara ganin alamomin lahira aka fara zarar ransu tun daga nan za su fara ganin alkawalin Allah na abin da ya ma masu imani alkawali har lokacin da za su shiga cikin aljanna su tabbata a cikin ta kenan kaga abin da za su gani lokacin mutuwa abin da za su gani a wato cikin kabari abin da za su gani lokacin da za a tashi abin da an kai musu alkawali na hisabi mai sauki abin da an kai musu alkawali na ƙetar da su siratsi abinda an kai musu alƙawali na samun aljanna duka gaba ɗaya sai ga su ciki shi yasa sun kace an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin ku kun samu abinda ubangijin ku ya alƙawali kaga ba su ce fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum ba domin mi domin su kafirai ba su yi imani ba da waɗannan ababen da aka faɗa ba su yarda da cewa Allah subhanahu wataala bai tayar da su ba kenan da haka ba su ce musu ma wa'adakum ba an gane ko wanda ya musu alkawali shine shedan kuma ya yi musu ƙarya dan Allah ya ce wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum yace ni na muku alkawali na saba Allah ya muku alkawali na gaskiya to anan sai malamai suka ce to me yasa aka ci ba a kawo kun ba waɗansu suka ce saboda mi saboda su su yi imani ba da alkawarin waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a littamim dan ya shafi dukkan abin da Allah ya musu alkawali za su ganshi su dukansu babu wanda zai tsira da wanda yake sa tsammanin ba a tashin alkiyama daga cikin kafin rai da wanda yake ganin in an yi kiyaman ma za a in ma za ta tsayu din za a bashi aljanna za a yi kaza za a yi kaza to sai an kasa su gaba dai fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum kun samu abinda ubangijin ku ya muku alkawali sai malamai suka ce to nan me yasa aka kira shi alkawali alhali nan wa'ad alkawali ne na alkhairi wa'id shine kecewa da narko na azaba to me yasa bace musu fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum domin wa'ada na ake samu alwa'id sai waɗansu malamai suka ce to shi alwa'du na min babil mushakala kamar kalima tana iya zuwa saboda wata kalima ta yi muƙaftaka da ita shi yasa za a zo mata da wannan irin ta amma ba haka ake nufi ba misali Allah ce fa mani itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci ku yi masa ta'addanci daidai irin yadda ya muku ta'addanci to kaga an sanya mu ta'addanci na biyu sunan ta'addanci saboda mi saboda wancan ta'addancin na farko don rabawa ba mu ta'addanci bace an gane ko wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna tamkarta ka ko ga mutun ya raba ba a cewa yayi mummuna an gane ko sai dai ya yafe shine yafi ina fatan an fahimci wannan to waɗansu kuma suka ce a'a dama shi wa'ad wani lokaci lalle ya fi zuwa cikin alkhairi kalima ta alwa'ad ta fi zuwa cikin alkhairi amma wani lokaci kalima ta alwa'ad tana zuwa ga abin da yake ba na alkhairi bane don Allah ya ce wa'adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam Allah ya musu alkawalin wutar jahannama waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a nan da anka kawo alwa'du min babit tahakkumu bihim dan ai musu izgili dan ai musu izgili domin can duniya suna ce mu ne mata hazal wa'du in kuntum sadiqin wannan alƙawalin da aka yi muku yaushe ne za a yi shi in kuna da gaskiya tunda alwa'du kim bu ce hazal wa'idu ba to in sun ce hazal wa'du suna nufin mu'minnai ina alƙawalin da aka yi muku in kuma sun ce alwa'du suna nufin azabar da aka ce za a yi muna to kenan sun yi itlaqil wa'd ala alwa'id ina azabar da an ka ce za a yi muna ba a kawo muna ita da gaugawa ba to shi yasa nan su kuma minne sun kace musu fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum shin kun iske wannan alƙawalin ba su ce musu ba waccan kecewar su ma su rama irin abin da suka kira musu a dan duniya dama Allah ya faɗa زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كاغا يسخرون من الذين آمنوا سنا إذجلي كما سو إيماني تو إذجلي نكما ذا ذا ذا واتو ذا سرما دان الله تي والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة تو سوكا تي مسو فهل وجدتم ما وعد ربكم بستي ما وعدكم ربكم با سرما إذجلين سو فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون سيما لم يسكتي كما أنا إمكانية الاتصال ya za ya samu ‘yan aljanna na aljanna ‘yan wuta na wuta kuma a samu dama ɗan adam a duniya ya kirkira kwamfuta ya kirkira tv ya kirkira kafafen sada wato zumunta da kuma kafafen sada labarai waɗanda ga sunan duk duniya kana iya magana da mutum a ko'ina balle Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya faɗi wannan ga ayoyi kuma ma a cikin suratul safat kamar jiya mun kawo ku aya qala qa'ilun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la madinun qala hal antum muttali'un fattala fara'ahu fi sawa'il jahim ko da yalle ka sai tsinkaye shi a tsakiyar jama'a cikin jahannama qala tallahi in kitta la turdin yace wallahi kai kusa ka halakar da ni walau la ni'matu rabbi la kuntu minal muhtarir al muhimmu an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mun samu abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya mun alƙawali tabbas gaskiya fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kun sami abinda Allah ya muku alƙawali wanda dama ba ku yi imani da shi ba ya tabbata qalu na'am sai suka ce eh ko kuma qalu na'im sai suka ce eh imamul kisa'i shi a cikin qurra'ul ashra ya karanta qalu na'im sauran qurra sun karanta qalu na'am wannan ƙira'a ce ingantatta ustazu doktor ahmad isa al-ma'sarawi a cikin wato ash-shamil fil qira'at al-ashra wanda shine sheikh na umumul maqari al-misriya gaba ɗaya ƙasar misra shine shugaban abin da shafi karantawa ya kawo wannan yace kisa'i wato qara al-kisa'i qalu na'im imam al-kisa'i ya karanta qalu na'im bi kasri al-ayn fil qur'ani kullihi duk inda wannan kalima tana amta zo to shi kisa'i na karantawa na'im wanda shina daga cikin makarantar alkur'ani a duniya wato waɗanda goma ɗinsu za su yi wahala dai waɗanda suke suna da sani irinsu waɗanda an zahiri ba waɗanda a ɓoye ba da shi da wato ustadu doktor Ayman Suwaid yace qalu na'am ko qalu na'im akan qira'ata al-imam al-kisa'i kalima ta na'am malamai sun kace tana zuwa ne cikin jawabi wanda an ka tabbata suwa idan aka tambaye ka qad wajadna kaga tambaya ce wadda aka tabbatar to in za a bada amsa sai a ce na'am wato istifhamul musbat amma idan ya zamanto istifhami tambaya ce wadda aka kore da an ce alam tajidu ma wa'adakum rabbukum to da abin da ya kamata ya zamanto amsa shine bala domin in an ka zo da nafiyu nafiyu wato za a kore ne ita bala kalima ta bala tana zakkuwa nafiyun nafi ta kore abin da an ka kore za'ama alladhina kafaru allan yub'asu kafirai sun riya inji malaman zaure sun kira ya cewa ba za a tayar da su to qul bala kace tabbas za a tayar da su sun kore tabbatarwa bala ta zo ta tabbatar da ita wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a kafirai suka ce kiyama ba za ta zo muna ba qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum kace tabbas za ta zo muku sannan kuma ita bala tana zuwa wato a wuri na biyu shine jawabi na tambaya jawabul istifham al-muqtarin bin nafi idan aka zo da tambaya wadda tana tare da korewa kuma sai bala ta zo matsayin matsayin amsa wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala kaga alastu bi rabbikum shin bani ne ubangijin ku ba qalu bala suka ce eh da sun ce na'am kinan ba kai ne ubangijin mu ba shi yasa yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan mas'ala wato in istifhami ya zo sai malamai suka ce amma a cikin yaren larabci wani lokaci na'am ta zo wurin bala an gane ko can amma nadir ne sumi'a an ji shi wanda la yushaddu ne suke cewa wala yuqasu alaihi wani sha'ir yake cewa alaysa al-lailu yajma'u umma amrin wa iyyana fadhaka lana tadani alaysa al-lailu shin dare ashe ba shi bane yajma'u umma amrin wanda zai hada umma amr mafi yawanci laraba suna kinaya ga mace umma amr wa iyana da mu fadhaka lana tadani tanan za su samu kusantar juna to ba mu sani ba kusantar juna matarsa ce kuma matarsa ta bace Allahu alam mu dai istishhadin larabci zamu bayani kan shi sai yace na'am kaga amsar da ya kamata ya bayar yace bala sai yace na'am wa taral hilala kama arahu za ta ga wata kamar yadda nake ganin sa kenan hasken wa ya'luhan naharu kama alani kuma annahar dare zai lullu wato yini zai lullube ta haske kenan zai lullube ta kamar yadda lullube ni bayan safiya kenan za su yini za su kwana dare tare kuma za su wayi safiya a tare to kaga wannan sai suka ce shadhun ne yuhfaz wala yuqasu alayhi qalu na'am suka ce eh fa adhana mu'adhdhin sai mai kira yayi kira an gane ko adhana kira ba dole ba sai kiran sallah almu'azzin lalle kira saboda min shine galaba alaihi mu yanzu da an ce almu'azzin shine mai kiran sallah amma duk wanda ya kira asalin shi a larabci wato mai kira ne fa azzana mu'azzinun bainahum sai mai kira yayi kira tsakankanin su alla'natullahi 'alal zalimin alla'natullahi an wannan qira'a wato ta zo sai zaman to tafsiriya ce kamar da yadda muka dauka cewa kenan kiran da yayi tafsirin sa alla'natullahi 'ala zalimin la'ana Allah ta tabbata akan azzalumai wadansu kuma suka ce a'a mukhaffafa ce min saqila an gane ko koko an nan tana idan mutuwa mukhaffafa min saqila ke kidan asalin shi annahu la'natullahi 'ala zalimin yadda sha'anin shike la'ana Allah ta tabbata akan waɗanda suke azzalumai amma kuma wato sai mu samu wata ƙira'a ɗaya daga cikin ƙurra waɗanda su kuma sun karanta saɓanin wannan ƙira'a kaga in mun ka diba imamu nafi' al-madani wanda madina ya zauna da abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-hadrami daga hadramaut wani gari da ake cewa hadramaut mutuwa ta halarto kenan sai a ce hadrami wa asim da imam asim al-kufi su sun karanta al-la'natullahi ala zalimin kenan sunan da suka karanta al-la'natullah ko ka dauke ta tafsiriya ko ka dauke ta mukhaffafa min as-saqila in ka ce mukhaffafa min as-saqila annahu la'natullahi ala zalimin kina annahu yadda sha'anin shi ke shi hudin nan shi a ismu inna la'natullahi sai zamanto khabaruha la'natullahi wato annahu la'na abin nan annahu la'natullahi kina la'natu shine wato khabaru inna dama marfu'i ne amma sauran qurra sun karanta anna la'natallahi 'ala adh-dhalimin anna la'natallahi 'ala adh-dhalimin to su ko a wajen su anna sai ta zamanto la'nata shine ismu inna لعنة الله جار والمجرور على الظالمين سيد من تشيني خبر كينا كائنة على الظالمين أن شافي واتو أبن كبير ابن مالك إيه بياني أتكلم ألفية ya yi shi dai mai kira ya kira ce la'ana Allah ta tabbata akan azzalumai menene la'ana Allah la'ana shine nisantarwa ta ubangiji daga rahama Allah ya muna tsari ana cewa la'ana yal'anu ya la'ance shi la'anan shine la'anta wanda cikin tafsirin da muka yi a Imam Malik a cikin suratul Ma'ida mun yi bayani akan al-la'an mun kawo ayoyi mun kawo hadisai mun kawo abubuwan da ke sawar Allah subhanahu wata'ala ya la'anci mutum daga cikin su kuma shine yawan warware alƙawli tsakaninka da Allah fa bima نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية sannan daga cikin abubuwan da ke sa Allah ya la'anci mutum zalunci shine kafirci fala'natullahi 'ala adh-dhalimin sannan kuma yin ƙarya ga Allah zai sa Allah ya la'anci mutum ko ba haka ba wato faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin akan makaryata abubuwan da suke jawo la'ana suna da yawa mun yi bayani kan wannan amma dai insha Allah wanda dibi tafsiri na cikin suratu wato al-ma'ida zai samu wannan malam sai Allah ya ce wa bainahuma hijab alladhina yasudduna an sabilillahi afwan الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون
wannan shine ake kira tafsirul qur'ani bil qur'an al muttasil fala'natullahi 'ala adh-dhalimin la'ana Allah ta tabbata akan azzalumai da yake kalima tana ta zalunci tana daukan ma'ana daban-daban wani lokacin kafirci wani lokacin abinda bai kai kafirci ba an gane ko wani lokacin manya-manyan zunubai wani lokacin kankanan zunubai to sai ya zo da abinda ake nufi da shi kai tsaye at-tafsirul muttasil alladhina yasudduna an sabilillah su ne waɗanda suke kange mutane daga hanyar Allah. Fi'ili na sodda yana ɗaukan ma'ana guda biyu, ana cewa sodda ya suddu soddan ko kuma sodda ya suddu sududan min babi wato ƙatala ya fa'ala ya in an ce sadda ya suddu sududan ya kau da kai ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa suna kau da kai daga gare ka kina alladina yasudduna an sabilillah sune waɗanda suka kau da kai daga hanyar Allah wa yabghunaha iwajan suna fatan ta karkace ko kuma alladina yasudduna an sabilillah idan mun ce wancan suka kau da kai to bai bukatan maf'ulun bihi kuma ko da mun kawo maf'ulun bihi sai dai mu kawo shi zatin abu kenan alladina yasudduna anfusahum an sabilillah yasadda yasuddu suduran amma in muka dauki maf'ulun bihi alladina yasudduna an sabilillah sune waɗanda suke kange mutane daga hanyar Allah sai mu ce to anan muna buƙatar maf'ulun bihi mahzufun ay alladina yasudduna an-nasa an sabilillah su ne waɗanda suke kange mutane daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan an fahimce ni hanyoyin da kuma suke bi suna da yawa ta hanyar duke su ta hanyar yaƙe yaƙe kowane zamani kafirai suna da hanyoyin da suke bi ta hanyar kafafen yada labarai ta hanyar jami'o'in su ta hanyar ƴaƴan su ta hanyar littattafan da suke bugawa ta hanyar jami'o'i mawdu'ai ne da dama ɗaliban ilimi za su iya yin rubuce rubuce akai alladhina yasudduna an sabilillah su ne waɗanda suke kange mutane daga hanyar Allah domin wannan shine laifi masu yin wannan kuma Allah ya faɗi za a lullumka musu azaba alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun sai dai sai kai hattara akwai lokacin da fi'ili na sadda ya suddu yake zuwa yana da ma'ana guda wato fi abin ga manhaji guda biyu ana cewa sadda ya suddu saddan kuma ana cewa sadda ya siddu ayi masu sadun kasra wato saddan to shi wannan kuma kaka shike wannan yana da ma'ana ta ma'ana wato at-tabajjuh wal farah Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul zukhruf yace walamma duriba binu maryama masalan idza qaumuka minhu yasidduna ko yasudduna yasidduna bil kasri imam ibn kathir da imam abu amr ibn al-ala da imam asim da imam hamza da imam yaqub sun karanta yasidduna yasidduna sun yi mata kasra kaga sadda yasiddu imam sauran ƙura da ban kawo ba sun karanta yasudduna yasudduna kenan kaga in dai fi'ili na na yasudduna menene yasudduna wato malamai sun kace bajju sai suka daga muryarsu waɗansu malamai sai suka fassara shi bi ma'ana farihu sun yi farin ciki sun daga murya daga murya na farin ciki suka yi dariya suka ji daɗi wasu ma suka ce dariya to duk asalin shi dai daga mi daga daga murya ne su ji daɗi su yi dariya tunda an ce abin nan duk wanda an ka bauta ma wanda ba Allah ba zai shiga wuta sai suka ce a to shikenan mun ji kenan da Annabi Isa da allolin mu duka za a shiga wutar jahannama alhali ko sun san shi Annabi Isa bai yadda da an ka bauta mishi ba amma neman jidali ne to sai ka bambanta tsakanin wani wancan da wancan dan kai hattara kar ka zo can cikin suratul zukhruf ka zo kai irin wannan fassara ka samu matsala Allah ya gane da mu allazina yasudduna an sabilillah sune waɗanda suke kange mutane daga hanyar Allah as-sabil ana nufin hanya hanya muzakkar wa muannas ne a cikin larabci in an ce as-sabil in an ga dama ana yin shi muzakkar in an ga dama ana yin shi muannas qul hadhihi sabili ad'u ila Allah hadhihi bai ce hadha sabili ba sannan a cikin suratul a'raf yace sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila bai ce la yattakhidhuha sabila ba wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين يصدون عن سبيل الله suke kange mutane daga hanyar Allah aikin su ne yau da gobe shi yasa kawo fi'ili mudari'i wa yabghuna iwajan suna neman hanyar Allah ta kasance a karkace fi'ili na bagha wani lokaci na nuhin wato nema talaba yatlubu bagha yabghi madha tabghi ai madha turidu sannan an ce bagha an ka kawo ala to ya kuma akan i'tida'i ketare iyaka ai an ce bagha alaihi an gane ko shine wato yayi zalunci akan su ya ketare iyaka yayi ta'addanci Allah ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim yayi ta'addanci akan su sannan yana zakuwa ma'ana baga shine wato aiki na karuwanci sai a ce baga bagatil mar'atu tabgha wancan tabghi ne mudari'in sa wanga ko tabgha fahiya baghiyun ita wato ta zama to kenan karuwa an gane ko duk da yake yanzu duniya ta ci gaba har da mazaje yanzu ana ɗaukar su a sa cikin hotel a matsayin lokacin da mace ta zo in tana buƙatar namiji sai a kawo mata tabiya hotel tabiya hotel tabiya shi wancan mutumin baghiyun an gane ko wato ala wazni fa'ulun wadansu kuma malamai sun kace ala wazni fa'ilun wannan sai wata rana in Allah ya bamu iko zamu yi bayani kan wannan almuhimmu ya ukhta haruna ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya da ana nufin ba karuwa bace allazi wa yabghunaha iwajan suna fatan hanyar Allah subhanahu wata'ala ta zamanto karkace Allah ya ce ga yadda za a yi waɗansu su ce ba haka za a yi ba shi Allah shi halicci duniya duk da kamfunan da suke kera motoci da na'urori sai su ce ma ga yadda za aiki da su kamfanin da ya yi mota a duniya marsandi misali yace maka ga mota za a sa mata heter ko essence ko kuma an kace za a sa mata gazuwal ko ba haka ba ko gas in ka sa mata ruwa ba za ta tafi ba saboda baturin da ya bincike cewa ga yadda za a yi to Allah shi ya halicci duniya shi ya halicce ka shi ya tsara duniya ya ce ga yadda za a yi duniya ta zauna lafiya kuma aka ce ba abin tsarin Allah kuma an kace duniya ta zauna lafiya ka san dai ƙarya ce ake yi ya za a yi a ce kamfanin da ya yi marsandi ya fi kowa sanin marsandi ko mercedes kamfanin da ya fijo a faransa ya fi kowa sanin fijo amma allah zai halitti duniya shi bai fi kowa sanin duniya ba da dan adam ha a ce a'a magana Allah tana bukatar gyara za a aje ta a yi wani tsari wanda zai zo ya mutane bayani ba zai yiwuwa ba shi yasa duniyar nan ba za ta kare ba kullum sai cikin tashin hankali wa yabghunaha iwajan suna neman hanyar Allah ta karkace wannan iwajan wato daga awijani babu tsari ba yatrabu awija wato ya'waju shine ya karkace ina fata an fahimce ni don inda wawunkin da fadau abin da ya gabace ta ba ba wato ba kasra bace take dauke da ita da wannan zaka iske ta koma min inda fatha ce ta gabace ta da yanzu zaka iske abin nan ya ya abin nan duk da yake a cikin yaren larabci akwai aja ya'uju shine wato aja ya karkata ya'uju yana karkata ina fata an fahimce ni shine wato asalin fi'ilin sa amma min babu tariba yatrabu kina awija ya'waju shine asalin sa sai an ka ce aja wato ya'udu ya karkata iwajan shine karkata malamai suka ce idan abin da ya karkace wanda ake gani ne sai a ce mishi wato awaj an gane ko abin da ake gani gashi sai a ce awaj bihi awajun kenan wannan yana da wani dan tangarda kenan ana iya ganin ta kamar yadda za a iya fahimta amma in an ka ce iwaj shine abin da yake ma'anawi abin da ba a gani sai da ido sai abin da da ido ne ake ganin wato ba a ganin sa da ido an gane ko sai da zuciya da hankali ko ko sai an sa na'ura shi ake ce ma iwaj amma awaj abinda ake gani da ido to sai suka ce a cikin suratul taha Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amsa ita kasan la tara fiha 'iwajan ba ganin karkata sai suka ce to iwaj nan ya kamata a ce la tara fiha awajan domin kasa abu ce wanda ake kallo da ido ko ba haka ba sai suka ce a alqur'ani bai kuskure ba kai ne baka fahimta ba abin da yasa yake la tara fiha awajan ba wai wanda ake gani da ido ba hatta da wanda za a sa da na'ura irin masu yin kwalta zaka iske suna da wata na'ura suke auna to ko da wannan aka auna la tara fiha awajan ba zaka ga karkata gare ta ba shi yasa qur'ani yayi mubalaga a wannan dan haka kace qur'ani yayi kuskure kai ne baka fahimta ba wa yabghunaha iwajan suna son hanyar Allah ta karkace wa hum bil akhirati kafirun wa hum su bil akhirati an gane ko nan kana iya cewa kenan game da gidan lahira kana iya kawo wa wato bid daril akhira wa hum bid daril akhirati hum kafirun su sun kafirce ma gidan lahira ko kuma wa hum bi hayatil akhira domin mi domin akwai ha'ila rayuwar lahira su game da rayuwar lahira sun kafirce bu da cewa ana tashi ba wasu ma sun ce dai zutuna suka yi sun ce ma ba a ma tashin ko kuma wa hum su bin nash'atil akhira tashi da za a tayar da mutane kafiruna za su kafirta ko kuma duk lafazi wanda ya dace tunda in an kai hasfu zaka iya kaddara kalimar da bata saba ma ma'ana ta alqur'ani ba sun kafirci malaman har da alqur'ani suke cewa wannan wa hum bil akhirati kafirun a cikin suratul a'raf akwai hum daya amma a cikin suratul hud da cikin suratul yusuf wa hum bil akhirati hum kafiruna kenan in kana cikin suratul a'raf hum daya wato kake da shi idan kana cikin suratu hud wa hum bil akhirati hum kafirun ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya sannan wa hum bil akhirati hum kafirun a cikin suratu yusuf inda yace wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub dan haka masu harda ku gane wannan kaida za ta taimaka muku Allah ya ce wa bainahuma hijab wa bainahuma hijab وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب ونادوا أصحاب الجنة ونادوا أصحاب الجنة أصحاب الجنة
ونادوا أصحاب الجنة أن قد وجدنا أن سلام عليكم أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون الله سبحانه وتعالى وبينهما حجاب أتكن كان أن الجنة أن أكوي حجاب شامكي أن كو كو كتي كتنغا domin daga hajaba yahjubu hijaban abinda wato ya katange wato shi kuma hijab ana samun hissi ana samun ma'anawi akwai hijabi wanda ake gani akwai hijabi wanda ba a gani katanga tana iya zamantowa hijabi shi yasa kayan da mata suke saba aka kira su hijabi domin yana karewa daga aga al'aura su aga jikin su an gane ko sannan akwai hijabi wanda ba a gani kariya ce wanda ba a ganin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura lokacin da annabi ke karatu alqur'ani Allah ya sanya shamaki tsakaninsa da kafirai amma wannan shamakin mutane ba sa ganin sa ina fata an fahimce ni kenan sai zaman to hissi da alma'nawi wa bainahuma hijab a tsakankanin su akwai wato hijab shamaki wa alal a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum akan al a'raf al a'raf abinda ake kira al a'raf shine wato kullu makanin murtafi' shurafatun in an ce shurafa shine tudu duk abin da yake shine sama ana kallon sa to shi ana kiransa al-a'raf jam'i ne na al-urfu an gane ko laraba in sun ce urf jam'in shi su ce a'raf kalima ta al-urfu tana zuwa da abubuwan da yake madaukaki kaga nan al-a'raf tudu ko tudu na dutse ko kuma tudu na rairai duka ana kiransa sannan shi yasa ake sanya ma wato abin nan geza gashi na saman doki wanda yake saman wuyansa an kira shi al'urf dan Allah ce wal mursalati urfa ana rantsuwa da dawakai wadansu kuma sun ce mala'iku da suke tafiya kamar dai urf wannan gashin na abin nan na doki lokacin da yake gudu yake kwantowa sannan urfu dik wannan shine ake cewa urfu dik wanda ake cewa kekkeriya wannan abin nan na wato zakara dan haka dai al'urfu yana nufin abin da yake sama ko abin da yake ƙololuwa sannan kuma al'urf yana zuwa da ma'ana ta mi ta abin da aka saba da shi shi yasa cikin ka'idodin usulul fiqh akwai al'urfu al'ada ta mutane wadda bata saba ma shari'a ba za a tabbatar da su akan ta sannan al'urf shine abu nagari mai kyau khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin kaga dole sai ka san cikin waɗannan kalmomin menene ake nufi kafin ka je kai fassara wa alal a'rafi a saman a'raf an gane ko shine waɗansu malamai suka ce ita ce katanga wadda za a yi tsakanin wadda za a sanya tsakanin aljanna da wuta Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan a cikin suratu wato alhadid faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab faduriba bainahum bisur za a buga katanga tsakankanin su lahu babun wato wanda yana da kofa batinuhu fihi rahma can daga ciki akwai rahama wa zahiruhu min qibalihi al'azab daga wancan bangaren kuma akwai wato azaba kamar AC kaga can ciki in kana cikin daki ya huro sanyi ku kuma waɗanda an waje ku yi mazmaza ku yi nisa ga shi huro muku bala'i kada ya huro muku zafi na iska kenan wanda za ku cutuwa almuhimmu dai shine katangar da malamai suke bayani wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum akan a'raf akwai rijalun mazaje ya'rifuna kullam bisimahum suna gane ko waɗanmi daga wato bisimahum da alamomin su malamai sun yi bayanin kan su wane ne waɗannan al'araf Imam al-Qurtubi a cikin wato tafsirinsa ya kawo maganganu na salaf kusan guda goma kan wane ne ashabul a'raf magana ta farko shine mutane ne istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum da ayyukansu dagari da munanan ayyukansu sun zo daidai sun yi canjaras to sai a kawo su su ba su aljanna su ba su wuta waɗansu kuma kenan in mutum aikin shi na ƙwarayyar rinjayi mummuna aljanna in kuma mummuna rinjayi na gari yana wuta waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da ashabul a'raf qaumun salihun waɗansu mutane ne na gari fuqaha masana ulama masu sani to kidan yanda ya kalli an ce a'raf daga al-ma'rifa ne shi yasa yace malamai ake nufi ɗaya daga cikin maganganu da aka kawo daga salaf waɗansu kuma suka ce nan abinda ake nufi wa alal a'raf sune ash-shuhada waɗanda suka yi shahada an gane ko waɗansu kuma daga ciki suka ce a'a abinda ake nufi da al-a'raf su ne wato abin nan muminai ne tatacci daga cikin muminai da kuma shuhada'u waɗansu mutane ne masu kuskure an gane ko waɗanda asalin su faragu min shughlihim sun kare nasu aiki na lada amma wata farragu an mutala'ati wato halin na sai suka koma suna kallon wato halayen mutane nan in a duniya ake nufi mutum ne yana aiki nagari amma kuma bayan ya kare sallah da azumi sai kuma yana kallon wani yana kaza wani yana kaza ina zuwan ka da aikin da mutane suke yi wa yake ka samu mutane ido ina fata an fahimce ni ko kuma yan alahira ake nufi suna nufin kenan su sun riga sun tsira sun kai sun tsira sun tsira yanzu sun dawo suna kallon yadda yan wuta suke waɗansu kuma malamai suka ce abinda ake nufi waɗanda suka yi shahada ne magana ta biyar da Imam Al-Qurtubi ya kawo wato waɗansu mutane ne fudala'ul mu'minina wa shuhada wancan masu falala ne daga shuhada da mu'minin magana ta biyar al-mustashhiduna waɗanda suka yi shahada kharaju usatan li abaihim suka fita suna saba ma iyayensu can sun yi ma Allah biyayya sun yi jihadi nan ko sun saba ma iyayensu sai aka kai su tsakiyar wuta da aljanna magana ce daga cikin wato abin nan waɗansu kuma magana ta shidda suka ce udulul qiyama masu adalci ne a ranar tashin alkiyama za a kira su yashhaduna ala nas bi a'malihim su shaida ma mutane abin da suka aikata ga amin ayyukan su wa hum fi kulli ummatin kuma cikin kowace al'umma za a fitar da su kamar yadda Allah ce wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim suka ce to wannan su ne al-a'raf saboda bayanin da za su yi tsakanin yan wutar da yan aljanna waɗansu kuma magana ta bakwai su ne qaumun wato hum qaumul anbiya mutane da suke annabawa su ne ashabul a'raf saboda an ce suna kololuwa kilin shi yasa suka kalli wannan waɗansu kuma suka ce a'a qaumun kanat lahum sagha'ir mutane ne suna da kanan kankanan zunubai lam yukaffar anhum amma ba a gafa ba a kankare musu waɗannan ƙananan zunubai ba bil alami da raɗaɗi na duniya wal masa'ib da musiba domin musiba tana sawa akan kalimar mutum zunubai fi duniya anan duniya walaysat lahum kaba'ir ba su da kuma kaba'irori fayuhbasuna anil janna ana su ga aljanna sai an kai su tsaka tsakiya aka aje su magana ta tara waɗansu sun ce auladu zina yan zina su ne za a kai tsakanin wuta da aljanna wannan magana ba gaskiya bace za ka iske waɗansu ma suna kawo hadisai waɗanda hadisan nan mawdu'ai ne ba su da ma asali wai ɗan zina ba zai shiga aljanna ba daga ina aka samu wannan lokacin da aka yi zina shi bai da labari bai san abin da aka aikata ba wannan sun kai zina su shikenan kuma su ma in sun tuba an ce Allah ya gafarta musu to shi ko bai da zaɓi in ka tafi shiga aljanna ina dalili duk hadisan da za a kawo waɗannan hadisan ba su da wani asali waɗannan hadisan ba su da wani tushe hadisai wanda suke ba su da asali shi yasa waɗannan abubuwan suke sa da yawa daga cikin waɗanda aka samu cikin wannan hanya ƙarshen ta suna ƙara lalacewa su halaka ba sun ji labarin an ce ba za su shiga aljanna ba kenan ba za su ba za su ɓata maka su lokaci ba su yi ibada kuma su je su ga wutar jahannama yana da kyau mutum kafin ya bada fatawa ko hadisi ka san ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada ka halaka mutane dubbai waye ga maka dan zina ba zai shiga aljanna ba kawo dalili ingantacce wannan magana babu ta da haka kar da wani malami ya sake fitowa da wannan wadansu hadisai waɗanda ga sunan albanin zare ga cewa wato abin nan rubabben hadisai duk da yake wasu su a cewa rubabben hadisai to magana ba gaskiya ba ce kinan rubabben magana ce an ka danganta ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam magana ta goma sai an ka ce mala'ikatun muwakkaluna mala'iku ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon gudanar da wannan abin nan zama bi hadha su su tafiyar da al'amurra a bisa wannan tozon la'arafi inji wato malam shakkabiru gambe ibnu mijlajin shi ya kawo wannan yace mala'iku ne aka ce to an ce rijalun su ko cikin mala'iku ba a cewa rijalun da nisa'u an gane ko amma cikin aljannu ana cewa rijal wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa yace kai laisu bi inasin su mala'iku ba mata bane tunda Allah ya kore cewa a ce musu mata wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa kina ana ce musu rijal a a to nan ba kai kuskure babu dalilin da yace kuma ana ce musu maza kinan sai ka tsaya inda Allah ya bar su mala'iku mala'iku ne ba za ka ce musu maza ba ba za ka ce musu mata ba sai ka samu dalili sai aka ce to lam yadkhuluha an ka ce mishi a to ai da an ka ce kashi kai ka ce mala'iku na kuma Allah ce lam yadkhuluha ba su shiga aljanna ba wa hum yatma'un suna kwadayi yace a kai ba matsala ai an ce warado ashabul jannati an salamu alaikum sun kira aljanna sun ce aminci Allah ya tabbata gare ku lam yadkhuluha ba su shiga aljanna ba wa hum yatma'un yace nan ana nufin suna da sanin za su shiga aljanna ba ba suna kwadayi bane domin at-taba'u wani lokaci na zakkuwa bi ma'ana al-ilmu amma wannan magana tafsiri nashi ba gaskiya bane zance mafi inganci yan uwa abinda ake nufi shine cewa lam yadkhuluha lam yadkhuluha ba'd su shiga aljanna ba har yanzu amma wahum yatma'un suna sawa tsammanin za su shiga aljanna idan muka duba anan zance mafi inganci shine mutanen da da ayyukan su nagari da munanan ayyukan su suka zo daya domin mi domin idan muka duba Allah ce faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun duk wanda ma'auninsa yayi nauyi to za a kai shi aljanna wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'auninsa kuma yayi sauki zunubin shi wato munanan ayyukansa suka rinjayi na alkhairi ina za a kai shi wuta to wanda suka zo daidai fa to kaga su ne za a kai tsakanin wuta da aljanna su ma daga baya Allah zai kai su aljanna don mi don rahama Allah tarin jayi mi tarin jayi fushinsa sannan idan za a fitar da waɗansu mutane ma daga cikin wuta waɗanda suka yi zunubi a kai su aljanna balle ma wanda aikin sa nagari da mummuna suka zo ɗaya to wannan shi dai ne wa alal a'raf rijalun ya'rifuna kullum bisimahum akan a'raf an gane ko akwai rijalun mazaje to wannan ba shi ke nuna cewa dukkan su mazaje na ba duk da yake kalima ta rijal tana wato ismun jamid ne shine malaman usulul fiqh suke cewa mafhumul laqbi an gane ko wani lokacin ma malamai sun ce yana aiki don an ce rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah su ne mazajen da fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun kaga wannan suka ce to mazaje su ne sallar juma'a ta wajaba gare su amma su mata mafhumuhu annisa ba su daga ciki duk da yake mafhumul laqabi ba a aiki da shi sai an samu dalilai to nan wa alal a'rafi rijalun akan a'rafi akwai mazaje to akwai mata ko babu kaga idan ya zama to mace aikin ta na gari da mai kyau ya zo daidai ita ma hukuncin zai shafe ta duk da kina an cewa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullum bi simahum dan bayyuwa a ce kawai mazaje ɗaya na aikin su na gari da mummuna zo to daya ya'rifuna kullum bi simahum ya'rifuna suna gane kullan nan tanwini iwadun anil mudaf kenan ya'rifuna kulla ashabin nari wa ashabil janna suna gane dukkan yan aljanna da dukkan yan wuta bi simahum da alamomin su kalima ta sima in an kai mata alif tana nufin alama sannan kuma ana iya cewa asima'u a kawo alhamza tana nufin alama an gane ko kuma ana cewa asimatu a kawo ta'un ana nufin alama kaga asima da asima'u al-maqsur wal mamdudu ibnu durayd ya littafi ka karanta al-maqsur wal mamdud ka gane ma'anarsu sannan kuma an gane ko ka duba cikin mukhtarul qamus na at-tahir ahmad az-zawi ya kawo asima wasima wasima duka ana nufin alama yarifuna kullum bisimahum suna gane kowanne daga cikin su da alamomin su to nan su in muka ce alamomi su ‘yan aljanna suna da alamomi ranar tashin alkiyama, ‘yan wuta suna da alamomi, menene alamomin ‘yan aljanna? Alamomin ‘yan aljanna za ka iskokinsu sun yi haske, Allah ce yau matabiyaddu wujuhun wata suwaddu wujuh ranar da waɗansu fuskoki za su yi baki waɗansu za su yi fari an gane ko fa ammal ladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum kaga kafirran kafirrai idan su za su yi baki wato fuskokin su za su yi baki shine abin da alqur'ani ya tabbata suwa sannan idan su za su fito bululi wa yawma yunfakhu fi suri wa nahshuru almujrimina yawma idhin zurqa idan su sun yi bula ga su bakaki kaga alamomin su kenan su ko yan aljanna fuskokin su sun yi haske gaba daya وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ونادوا أصحاب واتو سن إيا كلهم فسكوكي أنغاني كو أنان دنيا كما أن سكا في كوا إيا كلهم فسكا واتو أكوي متون قدا أكزوا متون هدو نفر كو دو دنيا واند إيا كنم كلهم فسكا دي كو شيني تنسان دا مسمم بنتكي waɗannan police na investigation da kazo sai sun dibi fuskar ka sun ɗauke komai da komai daga ciki akwai guy da kuma masu son kallon mata waɗanda ga zuwa bakin makaranta karfe goma sha biyu in an sabko zuwa karfe ɗaya waɗanda mutane sun san yadda ake kallon fuskar mace an gane ko waɗanda mutane sun iya kallo yadda za su ganin abin nan bambanci tsakanin waccan da waccan a sace za su yi kallon fuskar mace kenan kaga dai da gaye da masu kallon matan mutane da ɗan sanda musamman police na investigation da kuma al'adib wanda yake sha'ir zai iya kallon wani abu ya yi masa wato abin da ya fitar da waɗansu abubuwa waɗanda kai baka san da su ba daga ciki kuma akwai guard masu tsaron yan kasu musamman wanda ɗan kasu ya kubce hannunsa wannan mutum ya iya kallon huska don ya san aikin shi zai kubce in ba zai same shi ba to wannan dai abin nan ne muka kawo ya arifuna kullum bi simahum suna gane kowanne da alamominsa nan sima mufrad ne an yi muqabala sai zaman to kowanne daga cikin su yana da fuska wa nadau ashabal janna sai suka kira yan aljanna suka ce an salamun alaikum kaga nan tana iya zamantowa tafsiriya ko ta zamanto mukhaffafa min thaqila in mun ce mukhaffafa min thaqila annahu salamun alaikum in kuma wancan ce tafsiriya shine fassarar nadau sun kira ashabal jannati yan aljanna su ashabul a'raf an salamun alaikum suka ce amincin Allah ya tabbata a gare ku an gane ko ai Allah ya tsiratar da ku daga dukkan abin da yake mummuna shi yasa dan mutum ya zo ya ce maka assalamu alaikum kada ka sa tsammanin wani abin nan ne wani ka san in ba ka zo ka ce mai bonjour sai ga kamar kare na shi wani in ba ka ce mai good morning shi yana ganin kamar kare na shi a ce ma assalamu alaikum ranka ya baci amincin Allah ya tabbata gare ka amincin Allah ya tabbata gare ka salamun alaikum amma an ce ma good morning ya thank you sir to rike thank you sir ونادوا أصحاب الجنة زاسو كرا ين الجنة زاسو تشي دسو أن سلام عليكم أمين تشن الله يتبت غريسو غريكو سلام كلمة اسم المصدر إن جمال من واتو لغة سنك تشي واتو أبنن دي اسم المصدر دينا واتو سلم إن أنت سلم يسلم مصدر كنسا wato a asali a lugha zai zamanto tasliman taf'ilan kenan sallama yusallimu tasliman mayyaza yumayyizu tamyizan dammara yudammiru tadmiran amma sai malamai suka ce in da sharadi in sunan nan bai zamanto mu'tallil akhir ba in fi'li ya zamanto mu'tallil akhiri ko ko mahmuz in an ce mu'tallil akhir kamar in kace salla kaga mu'tallil akhir ne to bai zamanto taf'ilan sai dai zamanto taf'ilatan salla yusalli tasliyatan zakka yuzakki tazkiyatan naha yunahi tanhiyatan sannan in ya kare da alhamza ma dan haka yake daffa'a kamar yasa abu yayi zafi daffa'a da alhamza an gane ko wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun to daffa'a wato shi yasa a kasar mu lokacin da muka karatu a Libya akwai wata na'ura wadda in ana sanyi tana sa daki zafi ana ce mata midfa'a mai sa wa daki zafi kenan daffa'a yudaffi'u tadfi'atan shi ma taf'ilatan ne amma duk wanda ba wannan ba taf'ilan ne suka ce in yazo fi'alun salamun fa'alun to ismul masdar ne sallama yusallimu salaman ismul masdar tallaqa yutalliqu talaqan wato wato ismul masdar ne al masdar tatliqan bayyana yubayyinu bayanan tabyinan ya kamata masdar ya zamanto wasu kuma suka ce a'a duka babu matsala salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku mubtada da khabar salamun nakira ne amincin Allah ya tabbata a gare ku alaikum gare ku shine khabar suka ce kuma nakira ba ta zuwa mi ba ta zuwa mubtada sai da sharuɗa ibnu malik ya kawo su saura ibnu aqil a cikin sharhin sa ya kawo kusan guda 20 da wani abu suka ce abinda yasa nakira ta zo a matsayin mubtada saboda addu'a ce aka yi da ita nan wato sawwagal ibtida'u biha addu'a'u an salamun alaikum sun kace amincin Allah ya tabbata a gare ku lam yadkhuluha bu su shiga aljanna ba amma Allah ce wahum yatma'una suna kwadayi suna kwadayin su shiga aljanna Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su shiga aljanna ba ma sai sun hauto zuwa arafi ba wa idza surifat absaruhum وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب أصحاب النار أصحاب أصحابي.
أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين Allah ce wa idza surifat absaruhum idan aka juya absaruhum ganin su malamai suka ce na abinda kanu yi a ayunuhum idon su to dama an ce gani ya karkata ai ido ma can ne suka karkata huskan ba ko can ne ta karkata a cikin wani masal na Hausawa inda baki ya karkata can ne yawu suke zuba wa idza surifat absaruhum idan aka juya ganin su ko idon su ko fuskar su tilqa'a ashabin nar wajen da yan wuta suke gun yan wuta wato bangaren da yan wuta suke sashen da yan wuta suke shine tilqa a inda yan wuta suke qalu za su ce rabbana ya ubangijinmu la taj'alna ma alqawmi adh-dhalimin Allah kada ka sanya mu daga cikin mutane da suke azzalumai Allah kada ka sanya mu daga cikin mutane waɗanda suke azzalumai wannan ya nuna ashe ba kallon abin suke yi ba ashe abu idan kana kallon shi idan yana burge ka to zaka iske na farko zaka samu sanyi a cikin zuciyarka da idonka sannan zaka samu tabbata amma abin da bai da kyawun kallo to zaka iske ma kai ba zaka iya kallon sa ba kuma in ka kalle shi zaka juyar da fuskarka kuma sai an mayar da kai shi yasa Allah ya faɗi cewa wannan sanuwa an gane ko wannan sanuwa da aka yi musu alkawali cewa abin nan su yanka ta sai an kace la faridun wala bikrun awanun baina zalika faf'alu ma tu'marun qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurru an-nazirina kaga tana sa musu nishadi da jin dadi tana faranta musu da rai shi yasa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun sanyin ido domin abin da kake so zaka samu sanyi ko qurrata a'yun ganin ka zai tabbata a kansa alqarar ne amma abin da baka so zaka kauda huskarka kuma idan ana son ka kalle shi sai an juyar da kai to kaga da yake ba sa son kallon wutan wajen yan wuta sai Allah ce surifat absaruhum aka juyar da ganin su qalu rabbana fala taj'alna ma alqawmi adh-dhalimin za su ce Allah kada ka sanya mu daga cikin azzalumai mu ma mun ce Allah kada ka sanya mu daga cikin azzalumai duniya da lahira ina ganin lokaci ya matso dan haka ba za mu samu wato ci gaba da karatu ba za mu dakanta anan insha Allah ta'ala sai gobe in Allah ya kai mu da rai za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna malam sai amurta kai اللهم tattala ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك إليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وبارك على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين